أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا قوم شاء تقص قوة الجمال الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab a darasin littafin at-tajrid sarih li hadith al-jami' sahih littafin da babban malami a sheikh zainuddin abdul latif abdul latif az-zabidi ahmad bin abdul latif az-zabidi ya rubuta wanda an aye shi jira tana da shekara 813 ya rasu 893 littafi ne wanda malamin ya ikhtisarin shi daga littafin sahihul bukhari saboda haka dukkanin hadisan da suke cikin wannan littafin hadisai ne waɗanda suke ingantattu sannan tare da yin amfani da tarjama ɗin da imamul bukhari ya yi amfani da ita don zakulo fiqhu wanda yake karkashin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi malamin kawo hadisan ya dinga sardin su kai tsaye ba tare da amfani da kenan tarjama ba ba kuma tare da amfani da abin da ya shafi asanidi ba balantana kuma kawowa maimaici ko kuma yin amfani da mu'allaqat da kuma waɗansu daga cikin abubuwa na ilimi wanda imam bukhari yake kawowa a can za mu ci gaba da karatu a hadithi na 459 wanda yake ƙarƙashin tarjama babu zikir ba da salati babu zikir ba da sala babu da zai karantar da mu zikirin da ake yi ba da sala bayan sallama daga sallah wancan satin mun ji azkar da ake yi kafin sallama wanda zama na tahiya iya daga gurare a cikin sallah wanda Allah subhanahu wata'ala yake amsa addu'ar mutum musulmi in yayi to kuma sai wannan gurin bayan an sallame shi kuma bayan an sallame ya ka karantar da waɗansu azkar wanda su kuma za mu ga zikirrika ne ba addu'o'i ba ne na roƙo wanda can bayan tahiya guri ne na amsa addu'a shi yasa ana du'a wa mas'ala tunda manzala sa sai ce thumal yatakhayyar min ad-du'a a'jabahu sai kuma mutun ya zabi addu'o'in da suka kayatar da shi saboda haka kaga a wancan gurin ana amsa addu'a zaka iya roƙon wasu abubuwan ka na daban amma anan zamu ga su kuma kamar wani ciko ne da kuma ƙarin fa'ida da kuma ɗorawa akan hasana bayan hasana wanda yana daga alkhairi na hasana shine kenan jayowa wata hasana bayanta kamar yadda sayi'a ma tana jayawa ‘yar uwarta za ka gababe na sako in mutum yana aikata wani ya aikata wani sako ya ga wani sabon ya jayo wani da za ka samu mutum yana aikata ƙaramin sako to sannu-sannu kuma ya kaga yana harautarwa ragowar wasu ayyuka ƙin na sako matsala nan muka ɗauki kamar umar khaba'is kaga giya da mutum zai sha kaga zai iya kisan kai zai iya kwace zai iya fashi da makami zai iya maganganun batsa rashin kumiya zai iya aikata alfasha zai iya furta riddama kaga sabo ɗaya ne amma kuma sai jayo sabo da yawa to haka hasana tana jayowa hasanat bayanta alaikum salam addu'a da hausa a cikin tayyago wannan ban san ba ko zai iya yi ko ba zai ba wallahu ala kamar yace Allah bani kaza Allah bani kaza su bukatun shi da hausa go kaga ai wani abin ne sayo daban an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rafa as-sawt bidh-dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته daga abdullahi bin abbas allah ƙarin raya gare shi ce allah rafa sauti lalle ɗaukaka sauti bi zikiri ta hanyar ambata allah haina ya sarfin nasu lokacin da mutane suka juya suka gama minal maktuba daga sallah ta farilla wannan kaidin cewa minal maktuba ya nuna su azkar na bayan sallah kenan a sallar farilla ne ake yi banda nafila minal maktuba kenan kayi rawatib ne ko kayi kaza su a nan gurin ba shar'anta maka ba sai ka ga waɗannan kana ala ahadin nabi sallallahu alaihi wannan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan yake wa qala ibn abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidalika idan sami'tu yace ina sanin idan sarafu in sun yi da sallah ta kaka nake gane sun gama bidalika da daga sauti idan sami'tu a lokacin da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan asari na Abdullahi ibn Abbas hadisi ne makufi amma yana da hukunci na hadisi wanda yake marfu'i kamar yadda hafizul iraqi ya ce wa sahabi min sunnati sahabi ya ce min sunnati lahu hukumar rafa'i yana da hukuncin kamar hadisi wanda yake marfu'i saboda haka ya ce min sunna ko kuma kunna naf'alu ko kunna nu'maru saboda haka duka hukuncin shi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne fadi shi yasa ce an rafa sautu bi zikiri daga sauti da zikiri ma'ana ya zamanto ka ɗaukaka murya lokacin azkar yadda za a salama ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kenan a hili a bayyane wannan hadisin shine dalili na waɗanda suka tafi akan halaccin bayyana ko kuma sunnancin bayyanar da azkar na bayan sallah wanda imamu shafi'i Allah ya ce da rahama ya ce a bayyana wannan annabi salam ne ya yi ta wani lokaci don saboda karantarwa amma asali shi ne yi a asirce asali shi ne yi a asirce da shi ne za mu ga an samu kenan matahiya guda biyu akan wannan wasu za ka ga da zara ƙida to gabaki ɗaya liman zai yi su nema a bayyane wasu ma suka ce a sunnar ma tashi asali a bayyane ne menene dalilin ce an na rafa soti حين ينصرف الناس من المكتوبة daga murya lokacin da mutane suka ida daga sallah wacce take ta farilla abu da farko yin zikiri bayan ida sallah wannan wani abu ne wanda aka sharanta Qur'ani da Sunna Allah subhanahu wataala ce fa idza qudiyat as-salatu fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman qu'udan wa ala junubikum a duk lokacin da qadaytum as-salata kuka ida sallah to kuma sai ku yi ta ambata Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum kaga ko dai zama kuna yi da sallah kai tsaye to a lokacin kana zama gurin zaka iya kai azkar ɗinka ka tashi kana iya azkar ɗinka ka juya ma ka fita daga masallaci kamar yadda sahabbai wani lokaci akan hanya ma suke yin azkar ɗinsu munzala sallallahu yana yi kuma ya umarci sahabban shi sallallahu alaihi wasallam dai kuma haka ya kamata mu yi kokarin kiyayewa kuma nau'ika sun zo mabambanta sau da wani lokaci ana samun sakaki kenan a ɓangaren waɗansu daga musulmi janibin yin wannan kuma yin yana da hikimomi da kuma fa'idodi wanda suke daban-daban akwai kwaɗaitarwa cikin zarcewa da aikata ibadu kamar yadda aka faɗi wannan hatsari da abdullahi bin abbas aka ce wasu tafi akan sunancin bayyanawa madogararsu kuma shine wannan hatsari na abdullahi bin abbas amma maganar da imamu shafi allah tsaye shi da rahama ya tahi cewa manzala sassan ya bayyana ne wani lokaci ita ce magana wadda take mai rijiya kuma immatul arba duka akan taske cewa asali ana yi ne a asirce ya halitta a bayyana a lokacin ta'alimi wanda ya tahi akan bayyanawa da kuma sunancin bayyana ibnu hazm Allah ya kanshi da rahama saboda haka shi yana ga kenan dogaro da wannan kawai sunnar azkar na bayan sallah shine a yi shi baro baro a hili hafiz ibn hajar ya hakaito kauli na imam nawawi wanda shi ma dai akan wannan ya tahi kenan magana imam shafi kuma ita ce muktariyar magana wadda mafi yawa suka zaba sai dai in ya zamanto kenan akwai bukatar wannan kawai misali a ce mamun ba su iya ba ko ba su san ba abin da ake kana so ka koya musu wani kai to amma shi ma ba da sauti ɗaya ba akwai yadda kuma ya ɗauka gawa da astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kina a yi duka da sauti ɗaya wannan shi ma ba kuskure ne imam shatibi Allah ya ce da rama cikin kitabul itisam ya ce lam yakun salasa yajharu bid du'a wa dhikri ala ithri salah annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana addu'a da zikiri bayan sallah wala yadhharu halin nas bi ghairi mawatin at-ta'lim in dai ba a bigiran ilmantarwa ba manzo sallallahu alaihi bai bayyana ma mutane yace idlau kanat ala dawami wa ala al-izhar to ai inda a ce manzo sallallahu alaihi wasallam tutturne yake bayyanawa da ko shalakanat sunna to kaga da zai zama bayyanawan mi sunna ne sai ce to walam yasil ulama an yaqulu bi ghairi sunna babu kuma yanda za a duk malamai su tahi wata matafiya ba abin da sunnan manzana salsalam take kai ba daga khasiyatu hasaba ma zakaru ad-dawam wal izhar ala majami'in nas kuma ba za a ce ba law kana du'a'u alayhi salatu sirran lam yu'khadh anhu to ai inda asirce ne wani zai iya cewa to ai in abo yake ai da ba a gano ba lianna naqul man kanat adatu al-israr wanda al'ada shi asirce ba la budda an yadhhar min kaga ba makawamin wani lokacin zai bayyana ko dai hukunci da ada ko kuma wani abu makamanci haka sau da haka dai malamai suka ce lam yakun min hadin salafi aljulus ba da sala li qira'ati shay min al-azkar wal adiya bi rafa'i sawti ala hay'ati al-ijtima kuma dai ba karantarwar salafus salih bace azamna kuma bayan yi da sallah ayi zikiri a fuska don jima'i ko dai misali da an gama sallah a hadu ayi wazifa sa ɗaya kenan ko kuma da an gama sallah a yi azkar na bayan sallah bi sautin wahidin murtafi na biyu kenan ko kuma da an gama sallah wani ɗaya ce misali ku yi kaza ku yi tasbihi ku yi kaza ira abin da Abdullahi ibn Mas'ud ya tarro wasu a masallaci suna wannan sai wani ya ce hallilillah mi'atan kuma Allah ta halili dari ya suwara la ilaha illallah sabbihullah mi'atan yace to ko dai kun zo da ko dai kun zo da kofar halaka ko dai kun zo da abin da ya fi na manzara sassan ko kun buɗe ma kan kowar hallaka wa alaikun salam alakana musu eh za a iya musu tarƙini a babe na ta'alimi kenan shi yasa aka fitar da babe wanda yake na karantarwa da bambanci da babi na karanta da kuma babin kenan da an tashi kawai duka ayi da sauti ɗaya a tarihi muhammad abdulsalam a shukari a cikin littafin shi a sunan wal mubtadi'at sai ke cewa istighfaru jama'atun ala sautin wahidin ba da taslimi min as-salat bid'a wa qawlun ba da istighfar ya arhamar rahimin shi ma duka bid'a ne ko kuma a karanta kaza karanta kaza shi ma duka ya shiga layin wannan saboda haka kenan matsala ta bayyanawa bayan an gida in ababe a karantar ne babu laihi in ma mu sani baka dinga bayyana amma asalin shi kamar kowane zikiri ne shine aisha asirce shine abin da yi addu'o'i wanda ake yi kenan azkar na bayan sallah wanda manzo sallallahu alaihi yake yi hadisi na sauban Allah kare ra gare shi wanda muslim ya fitar ma kisa sai na ida yana ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah abu amrin al-auza'i rawin hadisin yace yakan yin haka su uku kenan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kenan da wannan bakin iyakan ne yake so da akwai inda zaka yi iskara astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh to shi yasa kenan ya adamta astaghfirullah astaghfirullah ba tare da ziyada ba kamar ababen da ake bukata kamar tasmiya zaka ce abinci bismillah to shine sunna yanzu anan kace bismillahir rahmanir rahim to anan kuma kai bid'a kamar yadda ibn al-hajj cikin madakhal ya bayyana wannan komai da bakin girji ka gani karawar ne kaga ka kara arraman kaga ka kara sunayen Allah to amma ga bakin da shari'a ta takaita kamar sallar asuba ce kai hudu ka gani kaga sallar asuba ai kai hudu ai sallah ce he karin kai hudu in ka ce to ya za a ce ba za a kara ba kuma rahmanir rahim wannan ai rowa ce to shikenan a can ma sai ka iya bin kaga wannan sai hadisi na shuba wanda bukhari da muslim suka fitar bayan nan sara sai wannan kuma sai la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima ataita wa la muti lima mana'ta wa la yuqdiru jalil minka sai kuma ya ƙara wacce ita ma da wadda ta zo hadisi na abdullahi ibn zubair لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير go لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون حديثنا أبلا بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء فقراء جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يهجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون أنا ألا أحدثكم بما إذا أخذتم أدركتم من سبقكم ولا يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثة وثلاثين قال الراوي فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح ثلاثة وثلاثين ونحمد ثلاثة وثلاثين ونك- ونكبر ثلاثا أربعا وثلاثين فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين hadithin sayyidina abu huraira allah ƙara yarda a gare shi ya ce ja'ar fukara ilan nabi sallallahu wanda suke talakawa sun zo jan musana sallallahu alaihi wasallam wannan kiransu da fukara ɗaukaka ne allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila allah saboda haka sai kira ja'al fuqara'u da ya ce maka faqirun ila allah ko kaza wannan ba laifi bane ba saboda allah subhanahu wataala ya kira ya bayi dukansu da sunan mi fakire ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma kiran mutum da wata siffa don ganewa wannan shi ma bai babe na at-tanabuz bil alqab kamar misali a ce ma mutum araj ahwal kaza misali ko qasir ko tawil misali ka gani duka wannan kamar zure ne misali duka ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusuri min al-amwal bid darajatil ula dhahaba ahlud dusur dhahaba sunta ahlud dusur ma abuta tuli min al-amwali addasur jam'i ne na dasar dasar kenan da fataha shine dukiya wadda take mai yawa shi yasa yace kenan dasur kenan min al amwal tuli na dukiya bi darajatul ula da darajoji madaukaka saboda daraja madaukaki ita ce daraja wadda take ta aljanna wa li kullin darajatun mimma amilu wa na'imul muqim da kuma ni'ima wadda take madawwamiya ita ce ni'ima wacce take ta gidan aljanna saboda haka ni'ima madawwamiya ni'ima wadda take ta aljanna yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke yi wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalihim kuma suna da fadala na dukiyarsu wannan ya nuna aikatawa da sahabbai suke ma qur'ani da Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun kaga nan shine babe na munafasa gasa da suke wa junansu fastabiqul khairat shi yasa da wannan suka riga sai suka zo suka ka kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma fadalar sabon manzala sassara mafi yawa a galabiya wanda suke masu dukiya zaka suna da kusuri bangaren ibada badaniya shi yasa ma manzala sassai ce ittalatu fi nar fa idza ra'aytu akthar alu hal agani yau na leka wuta sai na ga masu kuɗi ne suka yawa a ciki kaga saboda me kenan irin waɗannan matsalolin to amma na sabai sun sha bamban shi yasa Allah ya ce sullatun minal awwalina su a jama'a ta farko na sabai dandazo ne masu kudinsu da wannan insu dukan zai rasu sai da na bakar kaga mai tarin dukiya ne amma kuma kaga iya daga sai da ku hula ahlul janna min al-awwalin wal akhirin saboda haka kenan bi darajatul ula wan na'imul muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wala fadlu amwalin kuma suna da fadla na dukiya menene fadla na dukiya din shine hujjuna biha suna hajji da ita wa ya'tamiruna biha suna umara da ita wai jahidun suna jihadi wai tasaddaqun wannan kuma shine inda ake son kai ghibta da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la hasala illa fi sanataini babin ghibta da ina ma ne sai dai cikin mutane guda biyu rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu yana ciyarwa babu dare babu rana to anan zaka iya gurin shi yasa nan su ma sai suka yi saboda kina alkhairan da waɗancan suke yi da dukiyarsu amma in ba irin nan ba to ba sai zama to kana ta gurace-gurace sau da duk inda aka zo kan wannan za ka mahalli ne nazari alhakumar takasu ka gani zarar ya kuru wa ya tamatta uwa yin hihimul amal duk inda zaka zaka duka mahalli ne ake kawowa mahalli wanda yake na zargi qala ala uhaddithukum bima idha khattu adraktum man sabaqakum bana ba ku ba labari abinda inda kun rike duk wani wanda ya tsere muku za ku same shi babu abinda yake sawa kai ma mutun rata ka mushi fintinkau ka tsere mushi a duniya da lahira kamar zikiri kamar zikiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uhaddithukum bima idha khattum adraktum man sabaqakum wanda duk wanda ya tsere muku sai kun tardo shi in kana so kama mutun rata a lahira ko kuma wani ya tsere ma ka kamo shi to ka kama wannan abin da manzo Allah sai ce sabaqal mufarriduna sabaqal mufarriduna aka ce su ayace azzakiruna Allah kathiran wa zakirat waɗannan su ne sahabi da yace annabi sallallahu alaihi wasallam inna sharaya al-islam qad kathurat alayya dullani ala shay'in atashabbasu bihi kaga ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazal lisanuka rataban min zikrillah harshen ka kai gushe daga zamantawa danye daga ambata Allah subhanahu wataala walam yudrikum ahadun ba'dakum duk wani wanda kuma kun tsere mai yana bayan ku har abada ba zai kamo ku ba wa kuntum khairan man antum bayna dhahrani kuma wanda suke tsakiyar ku za ku zaman to ku ne fiyayyu illa man amila mithla sai dai wanda shi ma irin naku yi tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa 30 ku dinga tasbihi tahmidi takbiri bayan kowace sallah ku dinga yin talatin da uku ƙalar rawi fastalafna bainana su mai rawi ƙin hadithin sai ce sai muka samu saɓani tsakaninmu fa ƙala ba zuna nusabbi wa talatan wa talatin wa na'amu da talatan wa talatin wa nukabbir arba'an wa talatin farja'atu ilai ni kuma sai na koma wajen sayyidina abu huraira fa ƙala yace taqulu subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna minhunna kullihinna talatan wa talatina ko kuma sai da abu huraira ce ina koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ga abin da zaka yi har ta yanda kowanne ya an samu 33 ruwaya ta musulun ce wanda ya zo da aka gufirat khatayahu in kana mutul zabadil bahar za a gawarta mai duk kurakuran shi ko da ta kai kun hutte ku yawa ko da ta kai kun hutte ku yawa a nuska ta abu zar fadlun min amwal abin da ya dukiya ta asiri kuma fadlul amwali falalar dukiyarsu ya hujjuna biha wa ya tamiruna wa jahiluna wa tasaddaqun ruwaya ta musulun wa tasaddaquna wala na tasaddaq wa ya'tiquna wala na atiku saboda su suna da kenan mu kuma ba mu da wannan abin sai manzo Allah sai sai ce to ga wannan abin in dai kun rike shi za ku zama kun tsere musu kuma duk wani wanda yake gaban ku sai kun kamo shi a nan gurin malamai suka ce ya aka ya zamanto waɗannan kalmomi in ba wahala ba gare su amma kuma tare da sauƙinsu a baki amma kuma suka yi aiki mai wahala kamar ya ce ya yi hajji da kaza da abin nan to kaga aka suka yi jihadi alhali kuma jihadi ibada ce mai wahala ko manzana sassa yana ce a fadalil ibada a hamazuha ibada da ta yi wadda ta yi kenan wahalhalu da kuma tsanani sai malamai suka ce saboda cikin ikhlasi cikin zikiri kaga da akwai ikhlasi ikhlasi kuma shi komi wahala aiki yanzu cikin wannan ibada ta zikiri akwai ikhlasi saboda ba kowa bane zai iya tsayawa yayi dan Allah subhanahu wataala to in dai har kayi tare da ikhlasi ikhlasin nan kuma shine mafi wahala abubuwa kamar yadda Sufyan ibn Uyayna ya ce ma Sufyan al-Thawri ya ce ma alaitu shay'an ashaddu alayya min niyyati ban taba gogegge ne da wani abu wanda ya bani wahala yace kamar niyya ikhlasi na to in kana ga ibada ce mai sauki in ka kalle ta a zuci ka kalli bangaren ikhlasi zaka gane cewa abu ne mai wahala musamman ma godiyar Allah a halin talauci musamman ma godiyar Allah a halin talauci kaga wannan ma yana da wahala misali mutum ka same shi da talauci a ce ya ce ma alhamdulillah ai abu ne mai wahala wa qalilun min ibadi shaku Allah ce kai abayi na ma gaba daya masu godiya basu da yawa yan kadan ne yanzu zaka je kasuwa gobe ka shiga kai ta tambaye masu tarin dukiya ne zaka ga wanda yayi kowa yake da telam da ya sarki yake da mulhiri ka an kai zai ce wallahi amma ana cikin matsala kai dai kawai sai godiyar Allah kurum amma ai ba taba shiga matsala irin nan ba kuma ƙarya ce bai taba samun kuɗi ba irin lokacin la'alla ya samu wata kula wata hanyar shi kawai da halin ne ma ake samun kuɗi lokacin da wani shiga matsala lokacin wani shi yake samu saboda ka'ida ce babu godiyar Allah to kaga cikin nan ma da akwai na abu na godiyar Allah subhanahu wataala shi yasa yi aka ce to inda sun yi haka za su kere musu za su iya tsere musu kenan a wannan babin saboda waɗannan addu'o'i din yana nuna mana fadala na azkar musamman ma na azkar na bayan sallah kuma tare da rashin wahalar shi da fadalar shi kaga ba kowa ke tsayaye ba wani zaka samu cewa in zai bakin shi a gumtse ke kaga yanzu ai zance wasu ma suna ga sunna ne ma kai a bayyane astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai shi a bayyane in babin ta'alimi ne zaka iya bayyanawa kuma ba babin ta'alimi ba zaka samu wani shi kuma zai gumtse baki kaga kaga shi bai ba shi bai ba saboda babu karatun zuci harshe bai ba aiki la tuharrik bihi lisanaka litajala bi ai kaga labudda a samu aikin lisan wani irin karatu ne zaka yi shi babu harshe kace a zuci to wasu zaka ga a zuci suke ke nan kuskure ne in kai a zuci baka karanta ba kuma shine ma kuskuren da zaka yi da yawa sai ka kula in kana karantar da ami addu'a wani kace me ka karanta ayatul kursi in karanta kaza to zaka samu wani bakin shi a gumtse ke yi dole yanzu sai ka gaya mashi kira'a me ake ce ma kira'a ka gani babu zancen karatun zuci wannan sake-sake ne wasu wasi ne wani kenan dole dole zai zama to da haka sai kuma wajen lissahi da kwayan da za ka ga shi kuma kawai yi yake wani ka tambaye shi ya tsaya ya tantance da wahala wani kuma za ka gama da hannun dama da na hagu yake in yi nan kuma da hagun ma ya ba ta nata to kaga ina kuma lissahi da hannun hagu akwai da yi nan kuma ya dawo allonan masu yi ba ta nan to kaga wannan duka yana da kuskuren saboda haka kenan labudda mu tsaya mu kiyaye adadi labudda kuma ya zamanto mun yi da kenan karatu kuma ya zamanto da hudurul qalb hallau hallau in kai shi ba hudurul qalb shi da babu kuma jid daya dole ya zama akwai huduri na ma'ani zuciyarka tana zake to shine sai a samu amfanin yin zikiri din amma in dai babu wannan to zai zama to kenan ba samu ba abin da ake nema wajen yi a wannan hadisin za mu ga fa'idodi kama haka malamin an tambaye shi matsalar da cinta da akwai saɓani kenan zai iya ba da amsa da abin da cikin shi da akwai riskar da abin da yake mafuduli ma ya kai daraja ta alfadilu sau da aka kaganan da aka tambaya sai ce to ai ga abin da in kun yi shi za ku riski wanda ma suka tsere mu sannan yadda aka yalwata aka ba da dama wajen gibt a nan ba hasada ba ce in ka gano mutum yana aikin alkhairi manzala salasalam yana cewa mutane nau'in mutum hudu ne mai kolin matsayi mutumin da allah ya ba ilimi da kuma mi dukiya ilimin nan yana kiyaye dokar allah dukiya ne yana ciyarwa to wannan shi yake da kolin matsayi a gurin Allah subhanahu wataala to kaga nan gurin waɗancan ahalin dusur da ya zama to suna aikata wancan ayyukan na lada to sun yi waɗancan saura'in saboda kaga sun fifice su da wancan fudur amwalihim sannan kuma dukiya in har ta alkhairi ce samunta yayi rashin samunta malamai sun tattauna shin da talaka wanda yake mai haƙuri da kuma mai kuɗi mai godiyar Allah wanne ne ya matsayi a wurin Allah da talaka mai haƙuri sai wani karewa ƙarshen aida ta sabirina wata firata shakirin ya kulla babe da ya kawo kenan akan wannan da maganganun kowanne daga ciki da kowa abin da ya haɗi da kuma malahu wa ma'alaihi kenan mu koma ciki za mu ga duka dalilan kowanne daga ciki akan wannan sau da haka wanne ne ka gani wannan talaka ne ga haƙuri ya yi haƙuri da talauce shi wannan kuma mai dukiya ne da kowace yana godiya to ba lalle ba haka yi shi ba lalle ba ka wancan mai godiya Allah kuma kana ga haƙuri a talaucin ai godiya a wadata aiki ne tsakani da Allah ka samu mai kuɗin da zai ce gaskiya alhamdulillah kuɗi dai mu kam sai dai wani abu amma dai kuɗi ne Allah ya ba mu su mu kawai abinda za mu ce ma Allah sai dai godiya amma dai kuɗi ne ba mu da matsala a yadda ka ganin nan sai in ci da maka mutum kaza kai in fasa banna sana'a ko kai duk mutanen da magarin ina yin ci da su gaba daya kai kudi na ma ya kai ina iya kaza ya dinga gaya ma wani talaka miskini na eh Allah alaji yana Allah alaji ka gani ai da wahala ko ya tara wasu dangin shi yan uwan shi ya ce gaskiya godiyar Allah ce kurum Allah ya hore mu Allah da kuke gana kai wani matsayin da inda kuɗi ne da ya kawo mu dai wani abu ya kudi dai mun huce matakin shi yaya ko dangote ai bai ba in dai har sai dangote za zo ana tantaunawa da su akan kaza yana matsalar jari ne yana zance su kamfanoni aka ce wai ce matsalai ka san matsalar mu jari ne yana zance wai kamfanin mota da wai din nan sai ai aka ce to me yasa ba za a yi wannan mai gida ce ka san matsalar jari ce matsalar jari ce sai dariya ka gani abin sai ka ga wannan ne to ka gani ne ka rasa ma waye wai mai shan daɗin ni'imar Allah go ni'ima irin yadda abul farji ne abdurrahman ibn jawzi yace malamin da yazo yi wa'azi wa'azi kowa yana kuka aka sace littafin shi ya kalla ya kalla ya kalla ya kowa kuka yake shine yace kullukum yabki man yasrabu kitabi sai to kowa yana kuka wai ya sace min littafin an yi wa'azi an yi wa'azi wa'azi yayi wa'azi ka gani kuma ya leka daga mai kuka yayi mai abin nan duka kuma littafin da aka kawo wa'azin ciki an dauke shi ya leka ga wani wuki-wuki ma ya gaba wani wuki-wuki ya ce to kowa na kuka waye ya sace min littafi to kaga waye kowa ma kuka ke saboda rashin godiyar Allah to kaga he ka samu wani wanda shi kuma yake godiyar Allah ai yana da wahalar samu ko talaka mai haƙuri baya jajantawa baya kaza ai abin da ku aiki ba baya gaya ma kowa ai yau ba samu ho mai kudi mai godiya arama ka taba jin mai kudi mai godiya arama ka taba jin mai kudi mai godiya abin da kai wahala shi yasa yana da kyau mu koma ma ɗaya ta sabiri na ka ga yanda ibnu qayyim ya kora abin sai baka mamaki ha wallahi sai ba in ka ce talaka mai hakuri in ka kalli dalilan da aka koro kuma na gara basar da take tattare da mai kudi mai godiyar Allah sai kaga kuma ya yi wancan irin garabasa da Allah ya tanadar ma mai kuɗi mai godiyar Allah wallahi inda za a samu attajiri ya zama mai godiyar Allah matsayin da zai samu a lahira ba karan matsayi ba ne to kaga abin yana da wahala sai kuma musabaka cikin ayyuka don samun daraja sai kuma yadda mawadata kenan suke rigai-rigai akan irin wannan saboda kaga yake cewa wannan kenan ya haɗe duka ya zamanto da masu kuɗi da talaka duka sun haɗu a wannan aiki dan kankani mara wahala mutum zai iya samun daraja fadala Allah ce la taqiranna min al-ma'ruf shay'an karamin aiki wanda ka rena musamman kaga ibada ta zikiri wallahi da wahala kaga da yanda ya lazumce zikiri a bakin shi ko musulmin da ya lazumce zikiri a bakin shi wallahi karshe sai kaga ya mutu da kalmar shahada mafi yawa duk du'at kuma wanda Allah ya sauƙaƙa ma da du'at ɗin da suka samu wata ɗaukaka ka kalli duk da'iyan da kaga ya zama wani abu ka kalli alaƙashe da zikiri sai ka sha mamaki in dai kana in dai ɗaukaka ce da abin da to zikiri a wannan babin in ya yi zarra kuma babin samun fatahi ɓangaren ilimi ba kai ba zikiri ko wani karatu ga gaza ganewa kawai da zamci wani askar haka ɗan dinga ambata wasu zikiri ka sha mamaki ko wani irin karatu ne sai ka kawo ka gane shi zikiri yana da wannan mutum ya zama to bakin shi yana saboda ai alamun da kowace kana tare da ubangiji da koyaushe saboda bakinka yana yawan abin nan ka gani abin da mutum yake so shi zai yawaita ta'amuli da shi to duk lokacin da bawa ya ambaci Allah subhanahu wataala Allah ya ce ana ma'ahu idza zakarani wa ana ma'ahu idza zakarani to in kana so ka dinga samun ma'iyya wadda take ta musamman zama mai yawan zikiri mai yawan ambata Allah zaka ga da ka shiga wata matsala take kawai sai ka kuma an kuta amma in baka saba ba akwai matsala annabi yunus falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yawm yub'athuna kaga wucce ibadar ta ba ita ce tai amfani to da kowace su ake mulazumci wannan yana da tasiri gaskiya sosai sosai wajen samun karshe mai kyau da kuma samun istiqama da kuma samun kariya daga intikasi in dai kana so Allah tsare ka daga intikasi mutum kare ya zama hannu agogo ya koma baya yana ahlu sunna ya koma dan bid'a mutum yana mumini ya koma fasik yana kaza to zikiri gaskiya an kala sumta bi idinillahi Allah yana arsa mutum da samun istiqama da wannan balantana wannan na bayan sallah yana da fadala mai dumbin yawa saboda haka mu yi kokarin mu kiyaye kuma mu dinga gina ragowar musamman ma yara dalibai akan muhimmanci wannan wani lokacin zaka ga ana sako-sako kaga wancan na bid'a an hazara bid'a ne to amma ka samu cewa kuma wani bai iya tsayawa yayi na sunna ne ba an ce ba dole lalle a zamne an ce sabai sukan suna tahiya ma suna yi to kakkai sake zamanto kana barin yi al-mughira wa alaikum salam eh yana iya sosai ma iya daga zikiri mai fadala da ko a wajen sallah yana daga azkar wanda suke mutalakai wanda mutum zai dinga yi kwarai kwa ko tsuntsu bai samu arziki Allah sai ta hanyar tasbihi tasbihi ai abu ne wanda in ka lazamci tasbihi kai da talauci ma har abada eh wannan lakani ne wuridin arziki ne wuridin arziki ne kwarai kwa wuridi ne in dai kana son arziki to tasbihi wuridin arziki ne kwarai kwa an al-mughira ibn shuba radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubur kulli salatin maktuba annabi sallallahu alaihi bayan kowace sallah ta farilla yakan ce la ilaha illallah wa daula sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allama la mani lima atait wa la mu'ti lima mana wa la yanfu dhal jaddi minkal jaddu kenan wannan dubura na kenan bayan sallama daga sallah kenan bayan sallama daga sallah sai zo da maktuba kenan wannan ya nuna a sallar farilla ne ake yi cikin wannan zikirikin da akwai tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala kadaita shi kore ma Allah subhanahu wata'ala abokin tarayya tabbatar da iko Allah subhanahu wata'ala akan komi sai kuma Allahumma la mani alima ta shi sai Imam al-Bukhari ya maimaita shi a gurare kamar a tauhid bangaren wannan kenan saboda haka Allahumma la mani alima ta ya zama zo mutum kowane lokaci yana da cikakken tauhidi da kuma kaddar yarda da kaddar Allah subhanahu wataala da kuma sanin cewa abin da Allah ya bayar babu wanda ya isa ya hana wannan abin ma yaftahi Allahu lin nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abin da Allah ya bude ma bayin shi ba wanda ya isa matsi wa abin da Allah subhanahu wataala kuma ya zamanto kenan ya rike ba wanda ya isa bada abin da kuma Allah subhanahu wataala ya saka to fa babu wanda ya sa ya maka banga-banga ya kange maka wannan abin wannan wadan ka yarda da wannan abin ne aka sharanta ma bayan sallah an ka da sallah tun da fai za ku da salatu fantashiru fil ardi wa tabu min fadlillah to zudin da ce ka je ka nemi fadlan Allah sai kuma ka sharanta ma wannan dan ka jaddada ka san cewa Allah wala mani alima qaita abinda Allah ka bada ba wanda isai hana wala mu lima manata kuma abinda baka bayar ba babu wanda isa ibada yanzu dan Allah musulmin da aka shar'anta ma karrara wannan abu har ya ba kanshi aiki dan ka rasa abu kaje waye isa bambaro maka wani abu ba wanda isa bambaro ma wanda ma kake ga zai bambaro ma sai ka bashi wani abu Allah shine yake da abin badawa subhanahu wataala taskashi kuma ba ta kara yaminu la imar'a la taghidu al nafaqa sahau al-layl wan nahar ara'aytu ma anfaqa منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغد ما في يمينه ka gani me ya rage abin da ya rage tasga Allah kawai ga tanan gurin kowa ka gani Allah subhanahu wataala yana bashi kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura kaga kowa ma Allah ba yake kenan wala mu'ti lima manata wala yanfa'u al-jadd min karjaddu ma abucin matsayi matsayin shi baya amfani gurin ka subhanahu wataala saboda a gurin Allah subhanahu wataala alakar bawa da Allah shine alaka ta bautar Allah subhanahu wataala saboda haka zaka je ma Allah subhanahu wataala a matsayin bawa in kullu man fis samawati wal ardi illa atu rahmani abada kowa zai je ma Allah subhanahu wataala a matsayin bawa sarki ba dogare zai shi juju babu gardi zai shi shi ɗaya zai shi shugaban Allah shugaban ƙasa kuma da sarka an kamari an narka mushi a wuya abinda zai sa ya kubuta kawai adalcin shi ranar babu soja babu kaza ƙorin babu wani wanda zai nan face sai an zo da shi a darma ta cikin sarka ta ba a darme kai talakan a to shi da alka bashi mulki yake morewa a duniya ya ce a yi ya ce a yi kaza kai kai ake juya a duniya ko to yanzu a lahira sai ta juya kai zuwa ka mulka an daga mulka kawai shi kenan sai salim adam kawai za ka zo ka a yi da kawai ka wuce amma ai shi an mushi wata ni'imar da a duniya kai baka same ta ba Allah ya bantala mushi wani abu na gudanarwa to in aka je kuma lahira kamar yadda mai kuɗi da ya more ya watsa ya kai a duniya kana so gida mai kyau kana gida haya wani ɗan kunkurin gidanka kana zamne ka gani wani ɗan abinka kana zamne wata matar ka dai ladan sassabe haka nan ma ana ɗan malayi shi kuma wancan kaga komi gashi nan gura a duniya kawai an faɗa dame to za ka je lahira kai babu wani kaya da yawa sai ka shiga aljanna ka more ka yi kailula ka zama ɗan gari shekara ɗari biyar sannan sai kaga ƙarshen ta ya shigo sau da duk kudin da ya samu sai an ta ina ya samu ta ina ya hudda kai kuma mi wace matsala gare ka baka da wata matsala kawai da an ɗan leƙa da tauhidi da sallah ya ce huce saboda haka ya ka zama dan birni saboda shi ya more a duniya kai kuma baka samu wancan abin da ya more kaga adalci Allah subhanahu wataala ko wai ko shi na Allah ne fa ana magance wanda shi ma zai shiga zai tarraka amma dai kai je ka shi wannan sai ya ci kwakwa kale ka dukiya samun ta wahala ciyaye ta wahala rayuwa da ita wahala zuwa lahira da ita wahala haka ne ko kai adalci ai ko sadaka da sadaka kake da ita da alheri da waye babu taro da haram kuma hanyar da kai kawai dai bambancin in ka je can gurin zaka iya shi talakan da ya riga ya ka shiga a ce shi yana aljanna ta dai kai kuma kana firdaus kamar dan kai an killace ka ana ma hisabi ka gane bai nuna in ka shiga kuma dole kai dan ƙasa ne a zaka iya ka shigan kuma gidan shi yana ƙasa da naka in ka sha kenan duka ya sake shi riga ya ka shiga ce ai shi bai da nauyin komi yanzu da wanda ya zo da kwantena goma da mutumin da daga shi sai wani dan bire da shigo ta yi halawa shi ta yara a tsaida shi ai ba mai adalci ba kaga wancan ba dole ba ya tsaya da an gama lissafin wancan dilolikin da a tsaya a bubbude su a gani ko da wani abin da bai dace ba kai kuma mai gare ka in aka tsaida ka ai an zalunce ka shi zai wata a boda kai kuma mai an tsaye da ka minti talatin ma kawo gwada kartikin ka ka huce shi kenan mai matsala alaikun salam a a hisaban ya sira kinsu hisaban ya sira kinsu shi ne dukiyar ta zamanto ta sha ya dukiyar ta zamanto ta sha shi ne aiwanci hadisin da ya abdurrahman bin auf cewa ragowar sabai za su shiga abdurrahman ibn auf shi kuma zai shiga bayan shiga su da wajen shekara 500 ka gani dole wannan duki ai an tattaba eh sai dai kuma su ma ai bayan Allah ne ba so ta ba cikin wannan wannan kuma wata fadala ce ta Allah subhanahu wataala eh wannan wata fadala ce ta Allah subhanahu wataala da za yi amma duk wanda yake mai dukiya to dole akwai jinkiri na wannan dukiya sai an tambaye shi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu to kaga ai ba ɗebe yake da wanda shi babu dukiya ko da za a hisaban ya tsira na talakan ai ya yi zama to aisar ne mana ai shi aisar ne ya kawance shi kuma ai ya tsira ne wannan azkar din yana da muhimmanci mustahabbancin yin wannan azkar din saboda abin da ya kumsa gaugawa aikata sunna da bin sunna din kamar yanda yake a abin nan nawi Allah zai ce da rama ce abin da yake sayur mashkur mashahur wanda jumhuri suke kai kenan ana karanta da fata wala yafu dal jadd min kal jadd kenan shine al haddu kenan al haddu fi dunya bil mali aw al walad aw al azim ko kuma sultan ko dai wani abu to wannan abin bai kurkutar da ba gaba Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana sulfa dukiyarku da ɗiyanku bai daga abin da zai kusantar da ku ku samu rabanta gurin Allah kaje da tilin dukiya a sai wanda ya imani da Allah subhanahu wataala shine kawai zai amfane shi amma tilin diyanka da kazanka wannan duka to dama ba Allah bane ya baka aya sabuna annama numidduhum min malin wa banin nasari'u lahum fil khairat bal la yash'uru kama abin da ake da da dukiya da yaya tunani suke kama alheri ne ake balalama a wannan ba sani ba bai zamantawa wannan abin da zai kusantar da kai da Allah ai ni'ima ce Allah ya maka gwargwadon yawan dukiyoyinku inna ma amwalukum wa auladukum fitna gwargwadon yawan dukiyarka gwargwadon fitina gwargwadon yawan ɗiyanka gwargwadon fitina ai ɗiyan ai gwargwadon yawan ɗiyanka gwargwadon yadda ka tsaya ka tarbiyyantar da su sannan sai ka samu garaba sai gwargwadon yadda ka tsaya ka kula da amanar su gwargwadon yawan matanka gwargwadon ai amana da ka tsaya ka kula da ita gon in ya zama kana da mata da yawa kuma babu adalci kaga ai da akwai matsala ba shi yasa Allah subhanahu wataala ba yace fawahidatan aw ma malakat aymanukum kwaya daya ai kaga zancen adalci ne ake almuqsituna ala manabira min nurin an yamina rahman alladhina ya'duluna fi ahlihim wa ma walu sune wanda suke adalci cikin iyalinsu da duk jagorancin da suka yi to su za su samu wancan garaba sake to kaga da dukiya da diya da matsayi da duk abin da ka sani in na Allah ne shi ne zai ƙara ma mutum matsayi in ko ba na Allah ba ne to wannan bai kusantar da bawa da komin gurin Allah na'am a'a shi ma mai mata guda shi zai zo mata suna da yawa ai si tukun ma sai an tambaye shi ma a ga kaka yawan matan nan kawai sai zamana da mata guda daya hasan bin ali bin abi talib wajen mace 80 ya arba annabi sallallahu ya ce karshen duniya mata za su yi yawa kuma kai ka zo kana arman mace daya ana fama waccan mijinta ya mutu waccan kaza mu zala sallallahu matan shi na lissahomin sahabin da ka sani mai mata daya guda biyu a wancan lokacin masu kwanda matan suke kaɗan ko wancan lokacin tun da fatima binta kais tana ida ta kaba kaleka tana ida abin nan abu jiham mu'awiya aka ce a mari armi usama ka gani ka ɗauki da an yi watake da suna abin nan kuma ɗaya daga cikin sabbin ita ma wata wadda ta ida ta kaba wadda kai tsaye ita ma kaga tana ida ta kaba kin wani ya zo yake magana armanta abu sanabi ya zo yake magana armanta kaga ta je ta gaya ma muzala sassan to a lokacin da ake ga kamar ma da karamci tun da aka ce ka hudo zauru a cikin su kaga ka gani a to ai arama mai guda shi tuka sai ma an tambaye shi da ya saka bin al-imamin nas idza sala ah to yanzu kai ta zama da mace guda waccan mijinta ya mutu waccan mijin waccan kaza waccan kaza can ga yara can duk ba shi yasa ba yaran marayu suke tangalili wanda ya rike mace ɗaya zai iya rikewa biyu kawai yanzu kuna tare da aboki ana waduwa ana tashi kawai da sai ya wadi ya mutu kawai can gurin mata in kai ba ka zama baban ɗiyan shi ya za ka zama baban ɗiyan shi sai ta hanyar ka armu wasu shine kai tsaye ka zama babansu amma duk in ba na abin ba kai rabi da rabi ne a jahile ba ai gaya musu zai a jahile ke nan eh to kaga imana ko tana aure tana kaza ka gani ta kaka za ta taimaka wannan duk kuskure ne muke duk kuskure ne duk kuskure ne nan ba daidai bane ba sai a duba kowanne kuma mataki mataki ne mataki mataki ne ko ababan dattijawa likullu saqatatul laqata ko ababan dattijawa tunda akwai masu wannan mutum yana da mace uku kawai shikenan sai a duba yarinya sai a arma wancan sauran sai a kyale su kuma ana ga tatso sai a ga kuma tana kwalliya tana wani makeup to kuma in ba ya kuma za ta dinga kwalliya tana makeup ka gani wannan gaskiya kuskure ne shi wannan baba arama kuskure ne saboda haka kawai a jajirce na ake na ake bukatar maza ware ku hasan ibn ali ibn abi talib wajen mace 80 wa mugira ibn shuba a mugira ne mugira ibn shuba mace nawa ya arma shi ma 40 da wani shi ma mugira a su yawanci ana rabuwa ne rabuwa kuma ba kaddara mace take zauwa ima ita rabuwa na abu ne ke kama shi ke da sai a rabu kuma amma dai muna da dai kuskure a wannan bangaren kuma shi kamar muna kallon arman ban mu kallon shi a mahanga ta shari'a mafiwa muna kallon arme a babin ko dai sha'awa ko ra'ayi ko kaza shine yake sa ba mu kallo akwai babe na taimakeke ne a babe na kaza kuma da muna haka nan duk da tangalilin da yawa daga marayin duk ba za a samu ba su samu damuwa kaga kananan yara ko wani wannan sun rasa wanda yake ba dan wani taimako daga nesa baka iya yin taimako dole daga kusa shine zai zama to ana yi da an mutum wannan gamuwa ake a majalisar ta ku sai a gamu alaika waye mai daya to lalle kai dole kai za ka almuwanci in ma taimakon neman hada a baka dole kawai ba wani shawara ba ce ba haka nan za yi haka nan kawai za yi in ya so ku za ku taiko ba matar tashi hakuri kuma in ma ko sha wahalar tare da ka gaba ko rawace ku ba ta koro ku ta san ba shi kadai ba ne munafikin shi kuma ya so ya je sai ce wallahi ba dora mun nauyi aka yi gaga sai dabarun shi babin ya saka bilil imamun nas idza sallama an sabra ibn jundub radiyallahu anhu qala kana rasulullah idza salla salatan aqbala alaina bi wajhi ya saka bilil imam idza sallama in liman ya sallama kai ya tsaya kawai yana kallon gabas din shi ai an ida kuma jagorancin ya ida ba tsaya ba zai kuma har yanzu shi jagora ne ya juya can wani shigo sai dauka ma ba ida sallah ba saboda haka ya hi daidai da wani shi ma sai juyo kamar kowa ka ida saboda haka kenan ya saqabil al-imam an-nas idza sallama ko kuma malaman suka ce hikimar istiqbali inda mai tambaya sai zo ya tambaya alaga ta malam yaya kaza a sallata na yi kaza shine hikimar da limai yake juyawa ko dai limai ya juyo don masabu'in ya zo kai tsaye gane an yi da sallah ko kuma liman ya juyo saboda tawali ko kuma liman hikimar juyawar shi saboda masu fatawa kuma duk wannan in haka nan in ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam inda tambaya ya sabai su tambaya saboda haka he wasu ma mu sai su tambaya to amma kaga mu da limai yake juyawa kankace akwai masallacin da kaɗi da sallah kaga wani mamu ya tambayi liman aiki mu ko kowa ya sani fa kowa ya sani kowa ni musamman ne kowa malam ne kawai makaɗi ma da yake cewa malam ne alaikum salam yawa sosai akwai kenan fadala kenan na zikirin da ya sha bamban da wancan kamar misali bayan asuba kaga lazumtar ambatan Allah ɗin na zikirin farkon yini to wannan ana buƙatar shi har zuwa hudawar rana kaga kamar irin su tasbihi 100 din nan istighfari 100 misali hailala 100 da mutum zai yi kaga wannan zikiri ne da sunna ya tabbata sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kenan ragowar na neman tsari sai kuma irin su kenan azkar din saura dai wanda suke na safiya to a wannan lokacin yana da dumbin fadla nawi yayi babe duka malamai na abin nan duk sun yi babu ba akan fadalar wannan sai kuma tsakanin magarba da lishayin mutum yana da dama kuma zarcewa sai bambancin karanta kenan abin nan kulwa falaki nasi a sallan magariba shi kuma kaga akan kawowa kenan uku uku sai kuma kamar la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir shi ma kaga akan ƙara shi a wannan lokacin amma azkar na yammaci shi kuma tun daga ba'da al'asr shine in ka yi shi bayan hadawar rana sai dai a baban lazimta kamar ramuwa dan saboda kai idraki wancan aikin da ya kuce mu na'am eh eh a liman zai shiyo zai shiyo ne a dunkula saboda kaga ai abin da suka dauka na ihtimali ne bambanci tsakanin yuhuyu mitu da waccan saboda haka iskarin ja da ita wannan kafin kenan ya tankwara kafa shi ce sai sai yake yin wannan kenan kafin ya tankwara abin da ke shi kafa shi ce to sai dai in misali in ababen saboda shi kan shi wannan makon ba shi kadai bare ba ihtimalin na bambancin kenan wancan tsakanin zikirin da kuma wannan saboda haka asali sai mu aiki da insirafi din kuma in ka kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin gaba da zamu gani ya juyo ne a sallar asuba ya juyo ne a sallar asuba yace asuba Allah subhanahu wataala ya ce asuba min ibadi mu'minan bi wa kafirun bil kawkab kuma a sallar asuba ne ya ida yake juyowa sai ce har bikum mar ar-ruya a cikin ku akwai inda yayi wani mafarki kaga sallar asuba ce amma sai ya juyo fuskanto bangaren sahabbai kuma a sallar asuban ne ake yin shi wannan saboda haka ba lazum bane ba kai ma mu kana iya yin wannan amma liman kenan sai ya zamanto ya juyo din saboda wancan da zai tsayaye a gurin shi wani abu ne wanda yake a kan shi juyo wanda zai kuma yana ta'addi zuwa ga wani shi tsayawa sai ya la ilaha illallah wa la sharika lahu wal mulku wal hamdu lillahi wa la kulli shay'in qadir wasu ma tana sun tafiya su to shi kuma ana son da yayi sallamai gurgura astaghfirullah astaghfirullah kawai sai juyo kenan alaman mi sallah ta ida in kuma da mai tambaya Allah sai ya tambaya saboda haka ko da kai ne liman da asuba in karka juma wannan kawai gurguna astaghfirullah astaghfirullah ya juyo saboda li umumil fa'ida garguwa inda wasu tunatarwa da mutum zai sai zaman to yayi sannan kuma in baka karasa azkar ɗinka ba sai wani yayi maka tambaya to ka gabatar da bashi amsa sai kuma ka ida sa azkar ɗinka ko kuma mamunka suna gaugawa su fita to shi ma da kayi astaghfirullah in ka juyo kana da kalma da zaka musu daya biyu kai kalma ɗin kuma kai azkar ɗin so da shi azkar ɗin ba lazim ba kawai sai kai tsaye kana sallama kake karasa shi kuma wancan kaga amfanin shi mai gamewa ne an zaid ibn khalid bin juhani radiyallahu anhu annahu qala salla lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhi bil hudaybiya annab sallallahu alaihi wasallam salla asuba a hudaybiya ala ikr sama'in kana min al-layla a bayan gama ruwan dare da akai kenan sallar asuba ce amma daren mi dare ne wanda yake na ruwa an yi ruwa falamman saraf da nan saraf sai juya kabala alinnas sai fuskanto mutane fa kala yace hal tadruna ma za qala rabbukum ko kun san me ubangiji ku subhanahu wataala ya fadi qalu allah wa rasulu alam qala asba min ibadi mu'minin bi wa kafir Allah ce bayina sun waye gari wasu sun tabbatar da gaskatawa gare ni wasu kuma sun butulce mu ba ma man qala mutunna bi fadlillahi wa rahmati wanda suka ce mutunna bi fadlillahi wa rahmati fa zalika mu'minun bi wannan sun gaskata da ni anan gurin kenan yana nuna mana fadalar in an ida ruwa mutai ce mutunna bi fadlillahi wa rahmatihi dan mai da ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala irin rashin yin waɗannan abubuwan suna daga abin da suke jawa suke jayewa Allah subhanahu wataala hana mutane ni'ima kamar yadda dama rashin saukar ruwan sama zunubai suna daga abin da suke jayewa Allah subhanahu wataala ya rike ruwa wannan yasa yana daga babban abin da yake jayewa malalar ruwa yawan istighfari sai dai na Umar ya jagoranci sallah ta istisqa'i yayi addu'a roƙon ruwa ka astaghfirullah istighfari yayi tsayi kawai ya umarci mutane da istighfari bai ce ba Allah ya sabgar da ruwa Allah ya kaza mai cewa alama ga tsina alama ga tsina kawai istighfari ta yi umarce su da istighfari shikenan aka samu malalar ruwa saboda kamar mutum ne misali da annakiya ya fesa turare ka gani akwai wanda shi istighfari yake bukata saboda zunubin ya dankare kaga ai ba a samu bakar wancan imma amma aka yi istighfari aka yi kuma sai ya zamanto an samu kankara ba ma man kana mutuna bi fadlillah wanda yace mutuna bi fadlillah wa rahmatihi fa zalika mu'min wa kafirun bil kawkab wa amma man kana mutuna bi nau'i kaza wa kaza amma na ruwa sababin tsayuwar tauraro kaza da kaza wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna kaga alakanta sabkar da ruwa da tsayuwar wani tauraro yin wannan karamar shirka ce kace sababin yin ruwan dan wata kaza ko tauraro kaza tsaya in kuma kake ga a'a shi wannan tauraron shine samar da ruwa kin shi kuma wannan kahurci ne kai fa zalika kafirun bi mu'minin bil kawkab ya kahurce mun ma'ana ya butulce mun na al-kufr dun al-kufr in ya zamanto mi kenan sabab ne in kuma ya zamanto a kenan jingina sabkar da ruwan ne to kuma wannan kai tsaye kahurci ne Allah kare ba ma man salla bin nas fa zakara haja fa taqattahu wanda ya ma mutane limanci yana ida sallah assalamu alaikum sai tana yana da wata bukata sai tashi ringa ketare mutane ai kaga an hana takhatti riqaban nas ko to sai zama haja ce kai sallama sai ka tana bukata fagat daga assalamu alaikum ko ya ka fagat ka tashi ka huta menene hukunci wannan inda kai wata bukata da ta saki ne ka tashi ka ji assalamu alaikum sai ka tana kai zai iya zama ma wajibi ka tana kai ashe ni ka za kunna wani bari a daki na dole ai kaga fagat ka tashi da gudu ka tafi ko a ce liman kaza ya faru ko kaza duka wannan sai ka tashi ka tafi an hukuma radiyallahu anhu qala sallaitu ra nabi sallallahu alaihi bil madina al asra na sallace al asr a madina sallaitu ra nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina al asr na sallace sallar al asr bayan manzo Allah sassa a madina sahabbai koda suna nesa suna gauga su kirda dan zawa su sallah masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda samu wannan fadla ta raka'a fifiko na raka'a dubu amma mu yau mutane za su je aikin haji sai su ringa kwanci a hotel wai saboda masaukinsu da ka'aba da kwai nisa sai su ringa sallah a masaukinsu ka gani kale kawo ka gani ka biya kudin ka kaje sallan nan in kai raka'a biyu dubu ɗari ba a nan ba amma wai ka tashi ka yi tattaki ka je ko motsa ciki ne kawai sai su lunkube kawai suna kwance jira suke kawai jirgi ya ɗauko su sun ida in dai harkar gawara ce da falala wannan ba matsalar su bace ba kaga wannan kus kuma shi irin wannan abin matsalar shi alama kamar ibada ba ta amsu ba ka san irin su haji in ka je daga haji in ka dawo to kuma a gani halin ka ya canza don su abuwa an sassauya su kana da san addini a same ka kana luzumin sallar jam'un da baka yi to sai aka ce a can makkan ma a can makkan ma sallar ka tun a can ma ka kaga dole da koyi wani ayat tambaya cikin an yaku hajjin nan ta amsu ai da wahala da kaga mutum me yasa kaga mutane in mutum ya ba daidai ban ya je makka sai a ce gam alhaji ne fa alhaji fa mutumin da ya je makka kaga sai a dinga mamaki wai da in kai wani abin da bai dace ba sai a ce alhaji ne fa ya zai kamar wanda ya je makka ba a san shi ba da aikata abuwa kawai da zaran ka je makka to an kare zaka ga makaɗan aka biya musu haji in suka je to ya su hasa roƙa in suka dawo yanzu shikenan ya su hasa yan kokowa da da an biya musu da sun je suka yi to suka dawo ba su ci gaba da kokowar in dambe aka biya musu suka je suka dawo ba su ci gaba saboda yanzu tuni ya samu wata daraja wadda take ta gaba ka gani akwai su abubuwan da zaka ga wani lokaci kuma da wani abin kama a jahilci ma ko da a jahilci ake shi amma sai ka akwai wani ta'azim na sha'ayar na addinin Allah kamar mutum ya zo daga haji zai zamna a gida ko ku zabe yi saboda shi ya zo da wani abin nan ko ku zabe yi ma da gida ka gani almuhimmu dai suna taka tsantsa akan waccan hajin da suka yi kuma shine daidai man hajja falam yarfusu walam yafsu raja'a ka yawma waladatu ummu in zaka je kai taka tsantsa in ka je kuma kai taka tsantsa in dai kai hajji mai kyau alhajjir mabaru laysa lahu jazaa'un illa aljanna in dai ka je kai hajji mai kyau zaka gan ka zo kawai abin yana to sahabbai suna kokarin wannan yace saboda aka sai je fa sallama yi ma ke sallama thumma qama musri'an sai ma ce tashi daga sauri fa takhatta riqaban nas ya dinga ketara wuyan mutane ila ba'di hujarin nisa'i sai da yaje can bangaren gida daga gidajen matake shi irin wannan kamar takhatti riqaban nas kaga ranar juma'a in mutun yayi bai da juma'a akwai inda zaka ga su zo su sai su kama ketara sai dai in Allahumma ga sahun gaba nan mutane sai suka bar wuri ba su cike shi ba kaga yanzu zabuwarka tana da alaka da nan saboda su ne ba su cike ba sai suka bari to amma ba nan ba akwai abubuwan da duk yake sawa mutum kawai zai je juma'a eh illa kawai da ya sauke a wuyan shi kamar yadda zaka ga wasu yan uwa Allah gyara halayen da zaka ga wani wai sai a kama mai gurin shi wai a masallaci shi gurin shi ne da dindindin ta wannan kuskure ne yanzu ana zance wanda ya ketara ma kwana bai da juma'a ina ga wanda shi ya kama guri dindindin sai ka ce gadon shi kawai kai kullum abadan gurin ka ne nan gurin da tafin ka kawai a nan ko da wurin mutum ya zo shi ka gani to kuma wannan suna ma mutane asara ne yanzu misali aka kama maka guri ko sai baka zo ba baka zo ba sai sahu na 20 to kai yanzu ka zo wanda yake sahu na 20 yayi ka fadala kusa da ni ba kai kawai gaban ce ka shiga amma fadalar sahun gaba baka da shi saboda shi fadalar sahun gaban yana da alaka da ni zuwa da wuri kun gane muna ta fi sa'atul ula fi sa'a kaza to yana da alaka da zuwanka a lokaci saboda haka asara ce ma suke ma mutane ka gani kawai in kana bukata ka zo da wuri babu wala ka kai sahabbai ka kai manyan malamai da aka yi wani shehi ne ake kama ma gurin ka ce ku ne malamai salma shi ta alaga ta mala kawai in kana son ka zo nan gurin harkar lahira kuma ba a abin nan a nan gurin ba a fifita wani kace shiga Allahumma Allahumma sai dai in abu ne wanda kake ga rashin yin wannan kuma zai siyaza wata fitina kamar misali kai da ma'ayinka ne kuke sahun ba za ku yarga yargan sahun gaba in ka huce zai ji baka kyauta mishi ba to zinan gurin baka je ba kuma karan ka ce har ka aljanna ba ba babu wannan kadan ko malamin ka kace a kuma akwai abin da kara sai ka dan karanta amma ba nan ba ka zo ka yi abin da wannan kuskure ne kama wannan da ake Allah sa mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam da har rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjul makan fil masjid malamai har rasail ma suka yi aka wannan alaribul mufrad mu wuce go da abin nan fatakhatta riqaban nas ila ba'd hujar nisa'i fa fazi'a an-nas min surati to mutane da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sauri sai suka razana ka san sahabbai suna haka da sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya yi wani abu na yanayin sauri ko kaza to sai hankalin su ya tashi sai aka yi tunanin kamar wani al'amari ne fa kharaja alaihim sai ma ki sallallahu alaihi fito fara'annahum ajibu min surati sai ga sun yi mamaki da suka ga ya sauri fa qal yace zakartu shay'an min tibrin indana wani abu ne na tuna wani tunkulallen zinariya ne a wajenmu fakaretu an yi habisa ne sai na ji tsoron kare zamanto ya tsare ni fa amartu bi qismatihi shine ne umarnin cewa a raba ma al'umma wannan abin shine abin da yasa ne wannan autarwa kenan ma'ana ya bisa ni shine ya shagalu ni kare zamanto ya shagaltar da ni shi yasa sai ne umarni a raba wannan zuwa ga abin nan a wata ruwa ne ce fa qasamtu sai zamanto na raba ma mutane shi kaga nan gurin ya nuna zama a guri bayan an yi sallama ba wajibi bane ba liman ya zauna ba wajibi bane ba in kana da wani uzurinka ana yin sallama sai ka tashi yani akwai da zaka ga wani ya bar abin hawan shi wani ya yi wannan din shi ko kana kan hanya kawai ana sallama shi kenan khalas sai ka tafi ka babu mushkila ne kenan zaman ba wajibi bane ba lokaci ya tsaye mun kara ko na ha lokaci duba ne yayigo ha eh wannan duk ba hujja bane duk wanda sallar shi ta yi in ya ja mutane sallah sallah ta yi babu wani wanda aka ce sai shi kawai sallah ce za a ja ba bambanci sallar juma'a sallar zuhur sallar la'asar duk wanda in ya sallar shi karan kanshi sallar shi ta yi to in ya ja mutane ma sallar ta yi in kuma mutum aka jayo shi bai sanin ba in ya noke sai a shayo wannan ba hujja ba ce wannan ba hujja kuma ban ce ba malami ne ma zai ba da wannan hujja sai dai kawai dai su masu dai yin a ba hujja ba ba ba hujja ba ce wannan in ko malami ne ya faɗi wannan ai abin su masu kama ku eh su masu eh eh a wannan duk kuskure ne ko sallar idi ko sallar abin nan kawai Allahumma wanda ake zance bangaren akwai na abin da yake da alaka da shugaba in dai ba wanda yake shugaba ba ne shi kuma shugaba akwai wani abin da khasiyya ce tashi a ka'ida ma shi ne ya kamata ya ba da tsallakin to kamar sarki misali aka ware mishi ko da har ka tsaro ko wani abu misali saboda in yana can gurin baya kaga da kwai kalubale na tsaro da wasu abubuwa to wannan shi shi yake da duka gudanarwa ana amma in ba nan ba babu zancen ko na'ibi ko ladan ko alaga tamalan ko wannan duka ɗaya ne ana in sallah ta ɓaci kawai liman ya lalubo in an sa in mutumin bai iya ba sai mutu shi kenan sai a shayo wani in bai iya ba sai abin da wannan shi ne amma nan babu hujja ciki ya ma za a kwatanta rubabban kiyasinsu da asa ana zancen na har zuwa hajjajar makana bai ka dinga sun ce wasu yan agajin da ma Allah nusa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحزاب اللهم اعزم اليهود ومن آونهم اللهم عليك بهم اللهم سيقى المسلمين في فلسطين اللهم سيقى المسلمين في فلسطين وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك